بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن إحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci da wanda yake rubutun bigaire haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba ula'ika lafafin ana biyan waɗanda suka yi wato wanda ka zalunce su da wanda ka ci haƙƙinsu da shi za a yi ta biya sallar ka mai kyau sai a ɗauka a ce to bari a ba shi sallar kwana biyar an biya shi haƙƙinsa wancan a ba shi azumin wata ɗaya wancan a ba shi kaza haka za a kwashe duka ladan a barka ka tashi baka da komai idan ladan ya ƙare baka gama biyan abin da ke kanka ba sai a ce to ai waɗancan suna da zinubai a ringa ɗaukowa ana ɗora ma sai a ringa tsakurowa zinubansu da suka yi ka sassaɓar da suka yi sai a jibga ma a kanka ƙarshe sai ka tashi da nauyi mai yawa wato sai ka tashi wato da zunubi mai yawa sai kuma a je a jefa mutum cikin wuta Allah ya tsare mu to mutane su ringa tunowa irin wannan in ka ga za ka zalunci mutum ka tuno cewa gobe kiyama fa za ka biya shi da sallar ka mai kyau fa in faniyat hasanatihi idan kyawawan ayyukansa suka kare qabla an yuqda ma alayhi kafin ya gama biyan abin da ke kansa ukhidha min khatayahum sai a ɗebo kurakuransu faturihat alaihi sai a jefa masa thumma turiha fin nari sannan a jefa shi cikin wuta rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi lambar hadisi na 2581 sai akalul haram wa tanawulihi ala ayi wajhin kana cin haram da amfani da haram ta kowace fuska in dai wannan haram ne a ce za ka ci haram ka yi amfani da haram ta kowace fuska to wannan shi ma bala'i ne wata kabira ce قال الله تبارك وتعالى Allah madaukin sarki yace wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyi a tsakaninku da barna dukiyoyinku da barna kar ku ci dukiyoyi a tsakaninku da barna wa akalul haram cin haram dhanbuhu azimun zunubinsa mai girma ne ta'alam muda izamihi wato kasan gwargwadon girmansa wa fuhushihi min al'uqubati da muninsa daga uquba allati warada alwa'id wanda narko yazo biha akan haka kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anir rajuli yutilu safara kun ga tafiya addu'ar matafiyi karɓaɓɓiya ce to ya tara duka abubuwan da ya kamata a ce an karɓa addu'arsa to gashi yana tafiya mai tsayi ash'asa yana da ƙura a jikinsa yana da kora a gbara yana da birkita takama ya muddu ya daihi ila sama daga cikin sharuɗa na karɓan addu'a akwai ɗaga hannu sama. Allah yana jin kunyar bawa ya ɗaga hannunsa sama ya sauke si ya sauke hannayen nasa sifir wato ba tare da an biya masa bukatunsa ba. Allah yana jin kunya. Shi ɗan Adam, idan kana roƙonsa to shi kuma fushi yake yi, amma shi Allah in ka daina roƙonsa ne sai ya yi fushi, shi so yake a roƙe shi. yana da abin bayarwa ka bi hanyoyin da za ka samu to ya ɗaga hannunsa sama yana cewa ya rob ya rob daga cikin karɓan addu'a kalmomi da ubangiji ta'ala yake so akwai faɗin rob ubangiji mahalicci to yana kiran ubangijinsa to amma fa wa mata'amahu haramun abincinsa haram ne haram yake ce wa mashrabahu haramun abin shansa haram ne wa malbasahu haram tufafinsa ma haram ne wa guziya bil haram gashi yayi guziri yayi kalace da haram fa anna yustajabu lidhalik ta ya za a amsa mai wannan kenan ana gaya maka cewa cin haram sababi ne na rashin karɓan addu'a kuma ita haram ɗin babu kaɗan ba mai yawa da kaɗan da mai yawa duka za su kare ka daga karɓan addu'arka kuma duka bala'i ne to ka nisanci haram rawahul imamu ahmad imamu ahmad ne ya fitar da shi wal imam muslim imam muslim ma ya fitar da wannan hadisi tirmizi ma ya fitar da wannan hadisi to kaga haram haramun ne to amma yanzu a irin wannan rayuwa ta yau in dai mutum zai ba da kuɗi ko zai baka ko zai taimake ka ko min yake yi kai ba ruwanka sai ka ga ba ka damuwa so ake kuma ka nutso ka san me za ka sa a wannan jakar taka halal ko haram da me za ka ciyar da iyalanka to amma da yawa mutane yake halal yake haram ba sa tantancewa ma annal musafir tare da cewa matafi alladhi yamuddu yadahu ila sama wanda ya daga hannunsa zuwa sama yamliku kathiran min al-umuri allati tu'akhiluhu li ijabati du'aihi ya mallaki abubuwa da yawa wanda wannan suna kai shi ga a amsa masa addu'arsa yana da shiri da tanadin da zai sa a amsa masa addu'arsa. Li'annahu musafir, na farko domin shi matafi ne, wa yas'alullah kuma yana roƙon Allah, wa ma'ahaza tare da haka, yamna'uhullahul ijaba, Allah sai ya a amsa addu'ar tasa, ita ba za a amsa addu'ar ba. li'anna ma'akalihi domin abin da yake ci wa mashrabihi da abin da yake sha wa malbasihi da abin da yake sawa min haram duka daga haram yake fama aqabahu yi mamakin munin min zambin munin zanubin nasa yi mamakin munin zanubin nasa so da haka Allah madaukakin sarki ya haramta cin haramta kowane bangare bala'i ne cin haram Allah ya siffanta da Yahudawa su ne masu cin haram ne masu cin hanci ne saboda haka musulmin kirki ya kiyayi cin haram ya kiyayi ta'ammuli da haram ya nisanci haram cin haram da sanya haram da guziri da haram duka mutum ya nisanta in yana so wato ya samu tsira gobe kiyama sai gaba ta biyu al'intihar kashe kai mutum ya kashe kansa ko a wancan satin can wajen matsangwa an samu wani wanda ya rataye kansa ya kashe kansa da kansa wai saboda duniyar ta masa ɗimi can ne zai je ya ga ɗimin duk da cewa wasu suna cewa wai ya ɗan samu taɓin hankali to dama-dama saboda shi mahaukaci babu alƙalami a kansa amma dai da hankalin kawai saboda ka yi abin kunya ko kuma rayuwa ta zo ta makunci ko ka nemi wani abu ka rasa ka je ka rataye kanka ai ka yi hauka ka kashe kanka an yi ire-iren waɗannan abubuwa wani ya yi sata wai ya je ya kashe kansa saboda ya yi sata sai ka mayar musu kayansu abin da ka sata sai ka tuba sai ka je ka nemi na kanka to kashe kai bala'i ne in mutum ya kashe kansa irin yadda ya kashe kansa haka za a yi ta masa azaba har gobe kiyama a rayuwar barzakh idan da wuka mutum ya kashe kansa to wuka ne a hannunsa yana ta burmawa cikinsa har kiyama ta tsaya in rataye kansa ya yi haka za a ringa masa wannan azabar da ya ji na fitar rai haka za a masa ai kwanaki a nan wani lungun tsangaya ta can wani ya so ya kashe kansa ɗan farka ya rataye da ya ji zafi yana ihu aka zo aka masa ɗauki ai da an bar shi ya ɗan so matukun ba zai ƙara ba ko aka zo aka cire da ƙarfi ba zai ƙara ba ko to ai ba abin da ya yi zafi ka kashe kanka da kanka eh duk abin da ka samu Allah duk abin da ka rasa Allah qala Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki wanda albarkokin sa ta kuma ya daukaka yace wala taqatulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku karka kashe kanka da kanka inna Allaha kana bikum rahima Allah yana nufin ku ne da yana tausaya muku Allah yana tausaya muku yawa wa mai yaf'al zalika udwanan duk wanda ya haka ya ƙetare iyaka wa zulman da kuma zalunci wa sawfa nuslihi nara da sanne za a jefa shi cikin wuta duk wanda ya kashe kansa wuta zai tafi kai ka san wuta to wuta zaka tafi wa kana zalika ala Allah yasira kuma hakan mai sauki ne a wajen Allah Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku da kanku cikin halaka kar ku jefa kanku da kanku cikin halaka kai da kanka ka jefa kanka cikin halaka saboda wutan nan in ka shiga fa da wannan akwai zinuban da in ka shiga ba za ka fita ba har abada za ka yi ta rayuwa wa qala sallallahu alaihi wa sallam man qatala nafsahu bi hadidat bi hadidatin duk wanda ya kashe kansa da wuka da ƙarfe fa hadidatuhu fi yadihi wannan ƙarfen wukar tana hannunsa ya tawajja'a biha fi batnihi yana burmama cikinsa fi nari jahannama a cikin wutar jahannama nau'in azabar da za a yi ta masa kenan idan guba mutum ya sha ko guba ta sha saboda kiyayya wai ta kashe kanta ko kuma wani ce za ta faɗa rijiya to wannan nau'in azabar zafin da mutum ya ji a ciwon shi za a yi ta masa azabar har rayuwar barzaku har a cikin wutar ma saboda ya gaggauta kansa to ka kai sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam jihadi fa yaje sai ya rauni hannunsa yana ciwo yana zubar da abunan saboda zafin ciwo kawai ya dauki takwabi ya kulle hannun jini ko bai tsaya ba ya yi ta zuba har ya mutu manzan Allah daman ya ce dan mutane ya gaya wa sahabbai mutane suna ta kallonsa ya zai ya zama dan wuta gashi ana jihadi Allah ya ce bawa ya gaggauta zuwa wajenmu in ka kashe kanka da kanka ka gaggauta ne wai ka tafi wajen Allah ka kai kanka da kanka kuma cikin halaka saboda haka duk wanda ya kashe kansa wuta zai tafi kuma za a yi ta masa nau'in azaba da irin wannan yadda ya kashe kan nasa har a tashi kiyama har a jefa shi cikin wutar ma nau'in azabar da za a yi ta masa kenan saboda haka ka zama mai tawakkali mai dogaro ga Allah mai neman na kanka kar ka sa kayan wasu a idanka ka ce kawai kai sai dai kai ta samu haka a ai rayuwa haka take wata rana zuma wata rana maɗaci wata rana ka ji ka kana cikin walwala wata rana kuma ka ji kana cikin kunci wata rana kana da kuɗi wata rana ba ka da shi wata rana ma abincin ma da za ka ci da iyalanka sai ka nema ka rasa kai da su ɗin dukka nema ka rasa kuma haka Allah ya so so kai haƙuri in akwai wata dabara da za a yi su ƙanzo su waye su kunu sai a yi a tattare in babu kuma sai a yi ta haƙuri har Allah ya sa a samu kai dai abin da ba a so kar ka zauna kawai ka ce wai tsuntsu daga sama gashe shi haka kawai ba kai wani kataɓus ba ka je ka yi ciyawa mana ai yanzu za ka je ka yi ciyawa da kargo za ka daure ba sai ka samu wata igiya ba ko ka zo za ka sayar ka je ka kai dako ko kai shara ka share shagon wani da gaban shagon ka ebe sharar a baka ka je can ka yi sai ka rufa kanka asiri to Allah maɗaukin sarki ya datar da mu saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalidan mukhallidan fiha abada zai dawwama har abada a cikin wuta to ka ji fa hatsarin da kake kaiwa kanka ka kashe kanka da kanka dawwama za ka yi a wuta babu ranar fita ka san ana cewa wai musulmi ba zai dawwama a wuta ba in bai abin dawwama ba kenan in kai abin dawwama ba abin da zai hana ka ka dawwama ana nufin kai musulmin da yake da imani yayi zunubi zunubi kadai baya sa mutum ya dawwama a wuta yana da imaninsa kuma yana yin wa'insu laifuffuka to sai a fora shi gwargwadon laifinsa in aka gama fora shi kuma sai a cire shi a kai shi ma'ul haya sai a jefa shi a wani kogi na rayuwa sai ga ‘yan wutar da suka shiga aka sasa aljanna suna tsirowa kamar yadda ciyayi suke tsirowa a bakin gaba gabar kogi ko korafi a wanke shi tas sai kuma a ce burin abin da yake so sai ta buri Allah yana so a bashi kaza a bashi kaza kuma Allah ma sai ringa tuna masa baka ce kaza ba sai ce yawa da kaza ma sai a ce to an ninka maka sau goma to kar kai burin shiga wuta gwara kai burin tafiya aljanna direct entry Allah ya yafe maka to sai ka kiyaye ka kiyaye gwargwadon yadda za ka yi saboda Allah wayin yake aunawa yake yi ayyukan alkhairi da ayyukan kirki in ayyukanka na alkhairi ne suka rinjaya to sai ka tafi aljanna sai a yafe maka kurakuran musamman wanda ba hakkin wani ba hakkin wani fa sai an biya hakkin wani sai an biya amma hakki tsakanin ubangiji da kai to wannan hakki ne tsakaninka da ubangijinka Allah in ya so sai ya gafarta ma sai ya shiga cikin maduna zalika in ba shirka ba ne. Waman shariba summan duk wanda ya sha wani dafi, faƙatala nafsahu ya kashe kansa, ko huwa ya tahassahu yana lasan wannan ainihin wato dafin finari jahannama a cikin wutar jahannama, khalidan mukhallidan. zai dawwama har abada fiha abadan wa man tarda min jabalin wanda ya gangaro daga dutse ya hau kan dutse ya gangaro faqatala nafsahu ya kashe kansa ya hau wani abu mai tudu ya fado wai shi bari ya, kashe kansa ya fada rijiya wai shi ya, kashe kansa ma dan haushi to to to yayi hasara to zai ta gangarowa a dutsen finari jahannama cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan har abada fiha abadan imam muslim ya fitar da wannan hadisi haka imam nawawi na'am warawal imam al-bukhari fi sahihi an jundubi bin abdullahi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun bihi jirhun a cikin waɗanda suka gabace ku wani mutum ne yana da miki yana da ciwo fajaza a sai yayi raki fa akada sikinan sai ya dauki wuka fa khazza biha yadahu sai ya sare hannunsa wannan da yake ciwon fa maraka addama hatta mata jini bai saurara ba bai daina zuba ba har ya mutu jininsa ya kare qala Allah tabaaraka wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace badarani abdi bi nafsihi bawana ya gaggauta kansa ya gaggawa zuwa gare ni da kansa haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna bawana yayi gaggawa zuwa gare ni to na haramta masa aljanna to kun ga duk wanda ya kashe kansa da kansa to Allah madaukin sarki ya haramta masa aljanna ba shi ba aljanna to kaga me yafi maka sauki gwara ka tuba karka yadda kai wannan tunanin ya darsa a kanka cewa kai tunda ba a san ka bari ka kashe kanka to kai ne ma ba ka san kanka da kanka kenan inda za ka kashe kanka da kanka to ba ka san kanka domin za ka je ka shiga cikin bala'in da ba ka san abunan ɗinsa ba in aka tsindima ka a cikin wuta ba za ka san wato za ka gane da ruwa ake shayi wanda ya fi kowa sauƙin azaba a cikin wuta shine gaushi ne kawai ake sawa a ƙafarsa abu talib gaushi ne ake sawa a ƙarƙashin ƙafarsa amma ƙwaƙwalwarsa tana ta farfasa yana ganin ya fi kowa azaba a wuta amma shi ne mafi sauƙin azaba a 'yan wuta gabaki ɗaya to kaji gaushi ɗaya za a sa a ƙafarsa amma ƙwaƙwalwarsa tana ta farfasa to kai kuma tsindima ka za a yi kuma har abada ba fita ka kalli irin wannan wuta ta nefa in ta kama mutum ka kalli wuta ta girki ma in mutum ya ƙone ka ga yadda ake fama ballantana kuma ita wannan wutar sai da aka rage ƙarfinta sau saba'in aka kasa ta sau saba'in aka kawo ɗaya aka bar sittin da tara a can to za a tara sittin da taran da ƙwaya ɗayan a haɗa su waje ɗaya kuma nan za a jefa ka kuma har abada kuma za ka yi ta ifu za ka yi ta kururuwa ko ka yi haƙuri ko kar ka yi kana cikin bala'i da damuwa Allah maɗaukakin sarki ya kare mu masu tunanin kashe kansu Allah ya sa su gane kasirin gayi saboda su samu tsira gobe kiyama abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanahu wa alaikum